الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu bahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'afar ahmad ibn muhammad al-bahawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin gabar da malam ya tattauna akan abin da ya shafi wa kullu shay'in ya jiri bi taqdirihi wa mashi'ati wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga gabar da yace yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla na'am
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمة الله عليه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيته بين فضله وعدله na'am a malam Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama bai gushe ba yana yi mana bayani game da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake banta da su wanda ɗan adam ba shi da iko a kansu ya ce ya hadiman ya sha'u Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake shiryar da wanda ya so cikin bayinsa yake shiryar da shi hanya wanda take mai kyakkiya wato alhidaya kamar yadda malamai suka yi magana a kai kashi hudu ce akwai alhidayatul amma akwai alhidaya allati tadullu ala albayan wal irshad akwai kuma alhidaya at-tawfiqiyya akwai kuma alhidaya al-akhira wanda ita ce alhidaya al-maqsuda alhidaya at-tawfiqiyya wato ita ce wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake banta da ita da kuma yaya al'amma amma alhidaya ta addilala wal irshad wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabawansa da kuma waɗanda suke ɗauke da abin da annabawa suka zo da shi su yi bayani a kai. Alhidaya al'amma ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da kowa da kowa cikin abin da ya halitta, komai cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi abin da zai zamanto maslaha ne a gare shi. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بنجي تبارك وتعالى lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake gaya wa Fir'auna cewa ga yanda ubangiji yace yake yace rabbuna Allah mu shine allazi a'ta kulli shay'in khalaqahu shine wanda ya baiwa dukkan abin da ya halitta ya bashi halittarsa yanda ya dace da shi ya yi mai hannu kalan nasa wanda ya dace da shi ya mai ido irin wanda ya dace da shi ya mishi kafa wanda ta dace da shi ya mishi girman da ya dace da shi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da dukkan abubuwan da ya halitta zuwa ga abin da zai zamanto maslaha ce a gare su dabba bayan da za a yi dabba tana ganin ciyawa ka kawo mata kashi kuma ta ci kashi wannan hidaya ce wanda take ahamma dabba ce ga ta nan dabba ce amma ga wannan ciyawar ba za ta cika shi ba tana ganin ciyawa yanda yaro in ya je ya saka hannun shi a wuta ya ji zafi ba zai sake mai da hannun shi ya saka ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi cewa ya gano wannan wutar akwai matsala ya sake dahota wancan ma karo na farko da aka yi tsakankanin kwai da dutse ma ana yi to sai zama to tsakanin yaro da ita ma ana yi amma in yi so ɗaya ya ji zafi to ka sake mai da hannun shi za ka ga yana kurkucewa ka ajiye mai attamur da aljamra za ka ga idan ya taba aljamra ya ji tana da wuta to yana ga duk abin da yake bangaren nan ya kare da shi wannan hidaya ce wanda take amma kowa da kowa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wannan hidaya ɗin yaro ɗan ƙarami idan zai tafi ya yi magana in zai yi magana ba yadda za a yi kaga yaro yana so ya magana kuma yana kai da hannu da me zai da harshe zai idan zai yi kallo da ido zai ba yadda za a yi ɗan adam yana so ya yi kallo kuma ya ce da hannu yake so ya yi haka ya haka ba zai ba wannan Allah ta'ala shi da shi ga abin da ake kallo da shi mun gane da kyau ga kuma alhidaya wanda take ta addilala wal bayan shiryarsuwa ta ka nuna mutum hanyoyi wannan hanya ce mai kyau wannan hanya ce maras kyau wannan hanyar idan ka bita za ka isa gagace wannan hanyar idan ka bita za ta kai ka hanya wanda take marasa kyau saboda hanya ce wanda a cikinta akwai tsero da sauransu wannan allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga annabawa da kuma waɗanda suke doke da abin da annabawa suka zo da shi na ilimi su yi wannan hidaya wanda kuma wannan ita ce hidayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kanta lokacin da ya yi magana a kan samudawa wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah ta'ala ce amma samudawa mun bayyana musu hanya ta shirya fahadainahum ma'ana bayyana lahum tariqal huda mun bayyana musu hanya ta shirya amma kuma fastahabbu al'ama alal huda sai suka zaɓi hanya wanda take ta makafci suka zaɓi makafta akan shirya da fa akhadhatu musayiqatul azabil huni bima kanu yaksibun wanda kuma wannan ita ce hidayar da Allah tabaaraka wata'ala ya tabbatar da ita ga manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم lalle haƙiƙa kai ya Muhammad kana shirya suwa kana kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya wanda wannan alhidaya zaka kira mutum ka nuna mai wannan shine mai kyau wannan maras kyau ka nuna mai wannan ita ce sunna wannan kishiyar sunna ka nuna mai wannan shine tauhidi wannan kishiyar tauhidi kenan yanzu ka iya naka kokari yanzu kuma la'alla ya kunu minar muwafaƙin la'alla ya kunu min gairihim zai iya zamanto a cikin almuwafaƙin zai iya zamanto a cikin waɗanda Allah ta'ala bai kaddar za su zamanto muwafaƙina ba mun gane da kyau to sai kuma hidaya ta tawfiki wanda hidaya ta tawfiki ba ba ta hannun kowa face dai a hannun Allah tabaraka wa ta'ala wane ya zamanto mutumin kirki ya zamanto shiryayye duk yanda ka kai wajen iya bayani da yanda ka kai son ya zamanto mutumin kirki bayan da za a yi zamanto mutumin kirki sai in Allah ta'ala ya so ya zamanto mai mutumin kirki laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha'u innaka la tahdi man ahbabta wato shiryar da su ba a hannunka yake ba Allah tabaraka wa ta'ala shine yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa ba kai abin da yake kanka shine ne albalagu fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab abin da yake wajibi a kanka shine ka isar da sakonnin waɗanda suka ji suka bi za su ci gagaci wanda ba su ji ba ba su ji ba ba su gani ba to idan wato kunne ya ki ji to jiki ba zai ji da zafi ba mun gane da kyau to shine wannan alhidaya ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake banta da ita kuma ita ce Allah ya kore ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya iya yi yin sa ga fafansa Abu Talib mun gane da kyau kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta zamu ga lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu amman sa Abu Talib yana daf da rasuwa ma'aiki ba yanda bai yi ba akan ya ce la ilaha illallah saboda ya ga yanda Abu Talib yayi ta bashi kariya yanda ba a musguna mishi a gaban Abu Talib sannan kuma Abu Talib inda yana nan ko ma'aiki ba yana ba za a cutar da ma'aiki ba amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara cewa Abu Talib zai zama to cikin al-muhtadina ba bai kaddara ba Abu Talib zai amshi shiriya yace ya Abu Talib qul la ilaha illa Allah kalimatan Bukhari wa hajju wa lahu ma fi riwayatin ashhadu laka biha inda Allah فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله wato a cikin wata riwaya ma yake alaihi salatu wassalam yace la astaghfiranna laka ma lam unha anhu fa nazalat ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim fa nazalat innaka la tahdi man ahbabta wannan ita ce shiriyar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya kore ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to sai kuma shiriya ta hudu wanda ita ce ake yin ta a lahira wato lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da 'yan aljanna su yi wajen aljanna 'yan wuta su yi wajen wuta innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin wato wannan shiriya ce wanda 'yan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana musu hanya ta aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wa qifuhum innahum mas'ulun mun gane da kyau to wannan ita ce alhidaya wanda take ta ƙarshe wanda ita ba a nan gida na duniya take ba a lahira yan aljanna ya zamanto sun san gidansu a cikin aljanna kowa a cikin aljanna yanda ya san gidan shi na duniya to idan zai shiga aljanna ya fi sanin gidan shi na aljanna sama da gidan shi na duniya haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sahih al-bukhari fa wallazi nafsi biyadihi la ahduhum bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi alladhi kana fi dunya yace na rantsa da sarkin da raina yake hannunsa kowane daya daga cikin yan aljanna yanda ya san gidan shi a aljanna yafi yanda ya san gidan shi a duniya wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum mun gane da kyau to shine anan yace yahdi man yasha'u Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so wanda ya ga dama a cikin bayinsa wa ya'simu sannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wannan bawan nasa daga fadawa cikin kwari na hallaka ya kare shi daga aikata ayyuka wanda suke na asha wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa ato alwa'id akan waɗanda suke aikata wannan ayyuka na asha ya tabbata cikin sahih bukhari hadithin abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mastukhlifa min khalifatin wa fi riwayatin ma ba'atha Allahu min nabiyyin wa lastukhlifa min khalifatin illa lahu bidanatan bidanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bidanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sum man asama Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai turo da wani khalifa ba cikin khalifofi bai turo da wani annabi ba cikin annabawansa ba ce dai yana da kwai abokanan shawara kala biyu akwai abokanan shawara wanda za su dinga umartar shi da aiki na alkhairi su dinga ba shi dama su dinga zaburar da shi akan aiki na alkhairi in zakara a'anahu wa in nasiya zakaru idan ya tuna za su taimaka mishi wajen aikata aikin wannan idan kuma ya manta za su tunatar da shi wa bidaratan ta'amuruhu bisharri wa tahudduhu alayhi da kuma abokanan shawara na bangare ɗaya su kuma wanda za su dinga umartar shi da aiki na asha su dinga zabarar da shi akan aiki na asha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal ma'sum wato wanda yake abin karewa daga fadawa cikin kuri na halaka daga bin shawaran abokanan shawara na biyu shine mana asamallahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga fadawa cikin kwari na hallaka Allah tabaraka wata'ala shine wanda ya asimu yake karewa bawansa daga fadawa cikin kwari na hallaka duk wanda Allah tabaraka wata'ala bai kaddara zai kare shi ba daga fadawa cikin kwari na hallaka duk yanda aka yi kokari akan a janyo shi a dora shi akan turba ta gaskiya ba zai yi ba saboda fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan Allah tabaraka wata'ala ya makaftar da zuciya to ido ba wani tasirin da zai da yawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi idanuwansu amma kuma za ka ga zuciyarsu da ke tana da kyau zuciyarsu wankakkiya ce sun yi aikin da masu idan ma waɗansu ba su ba za mu ga cikin malamai da dama akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya amshe musu idanuwansu wanda kuma hakan ɗin bai hana ba abin da suka ci gaba da gudanar da shi na alkhairi su gudanar da shi kuma wanda sun samu wata babbar ni'ima daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ce izabtalaitu abdi bi habibatihi fa sabara minhuma awwabtuhu minhum aljanna hadithin Anas bin Malik wanda yana cikin sahih Bukhari idan dai na jarrabi bawa na ta hanyar rasar da shi abubuwan shi guda biyu masoyin shi guda biyu kuma ya ɗauki hakuri zan musanya mai da gida aljanna ta dalilin waɗannan abubuwan nashi guda biyu da na mace malamai suka ce yuridu ainihi idanuwa ake nufi mun gane da kyau to shi ne ya ce wa ya asimu wa yi afi fadlan sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta wa bayinsa ya yafe musu ya ba su lafiya wannan fadla ce da ya gare shi baiwa ce da ya gare shi wanda yake yin ta ga waɗanda suka cancanci wannan baiwa cikin bayinsa mun gane yu'afi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe wa bawa ya kau da kai kan abin da bawan ya aikata na asha ya gafarta mai saboda aikinsa na alkhairi sannan kuma ya ba shi lafiya ya kare shi daga fadawa cikin kwari na halaka ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira allah ta'ala ya kare da da shi abu huraira ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ana cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu فقد ستره الله تبارك وتعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله سبحانه وتعالى ما yace alayhi salatu wassalam yace kowa daga cikin al'ummata kowa daga cikin bayin Allah waɗanda suke mu'minai mu'afan abin shafa wa lafiya ne Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mai zai yafe zai ɗaya kafa kan abubuwan da yake aikatawa na shi face dai al-mujahiri masu bayyanawa da abin da suka aikata na aisha manzala ce minal mujaharati an yi amalar rajul billaili amala mutum ya aikata aiki na aisha cikin dare cikin duhun dare ya kwana Allah tabaraka wa ta'ala yana suturce shi bai bayyana wannan aikin nashi ba ga bayinsa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko akan ya bayyana amma sai ya shafa mai lafiya ya suturce shi ya rufa mai asiri sai kuma ya waye gari ya ce wane a yi daren jiya ina ɗaya daga cikin wanda sau gwangwaje na yi kaza na yi kaza na yi kaza ma'aiki ya ce ya kwana allah yana suturce shi kuma ya tashi yana fallasa asirin da allah ta'ala ya rufa mai sannan kuma ya tabbata cikin bukhari da muslim hadith abu musul ash'ari allah ta'ala ya kare da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma ahadun asbaru ala azan sami'ahu min allah azza wa jalla wali muslimin يجعلون له ندا ولهما ويدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ولمسلم ويعطيهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani cikin bayin Allah ma ahadun ba wani wanda asbaru ala azan sami'a hu min Allah azza wajalla ba wani wanda yake da hakuri akan cuta wanda ya ji an mai ya ɗauki hakuri kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake da hakuri yadda Allah ta'ala yake jinkirta azabar shi ga waɗanda suka cancanci azaba bayan shi wanda shi ya halitta su ya kaɗaita da halitta su ya kaɗaita da ba su lafiya ya kaɗaita da arzuta su amma kuma za su dinga ya ji aluna lahunidda za su dinga sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kine sannan kuma wa yadda una lahul walad za su dinga da'awar cewa Allah yana da kwai ɗa irin yadda kiristoci suke cewa annabi isa ɗa ne na Allah Allah ta'ala ya karyata sai ce kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kuma Allah ya ce da qad kafara alladhina qalu inna allaha wal masih ibn maryam sannan kuma thumma yu'afi sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su lafiya ya kare su daga dukkan matsaltsalu za ga cewa ga arnawa wanda suna hada bautar wani da Allah wanda kuma abu ne wanda Allah tabaaraka wa ta'ala baya so hada bautar wani da shi amma kuma duk da haka sai ya kyale su ya ba su lafiya ya arzuta su ya ba su abin da suke bukata wa yudillu man yasha'u wa yakhzulu wa yabtali adala wa yudillu man yasha'u Allah tabaaraka wa ta'ala yana batar da wanda ya so batar da shi cikin bayinsa yana batar da dukkan wanda ya kaddara batarwa a gare shi wanda ya so ya batar da shi wa ya sai ya tabar da shi ya tabar da shi ya zamar da shi da kan hanya wanda take miƙaƙiya wa ya bitali sannan kuma ya jarrabe shi adalan wannan kuma saboda cikakken adalci na Allah tabaraka wa ta'ala wato wanda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi wannan fadla ce daga Allah fadla ce daga Allah wanda yake zuba ta ga wanda ya so daga cikin bayinsa waɗanda suka cancanci wannan farla sannan kuma batarwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa wanda ya so cikin bayansa wannan adalci ne nasa saboda Allah tabaraka wa ta'ala cikakken adili ne la yazlimu mithqala zarra kamar da Allah ta'ala ya faɗa inna Allah la yazlimu mithqala zarra wato wannan gabar malam ya kawo ta saboda yayi raddi akan mu'tazilawa da kuma qadariyya wanda suke da aqidar cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da ruwa da tsaki wajen abin da ya shafi alhuda wa balala wajen abin da ya shafi shiriya da bata dan adam shine yake halitta wa kansa aikinsa mun gane da kyau suna ganin cewa shiriya da bata a hannun dan adam take dan adam shine yake da damar ya shiriya ko kuma ya bata mun gane wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da dakhala cikin wannan al'amari duk ayar da ta zo ta take ɗauke da shirya fa yudullu man yasha wa yahdi man yasha suna fassara ta da hidaya mataki na biyu mun gane da kyau wanda Allah ta'ala ya umarci manzanni su yi wannan hidaya mun gane da kyau hidayatu irshadin ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shiryaswa da batarwa a hannunsa take ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba a Qur'ani man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya batar da shi wancanan ka su ne waɗanda suke tababbu hasararru fa yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim Allah ta'ala shine yake batar da wanda ya so ya batar da shi ya shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi sannan kuma Allah ta'ala shi ne al'aziz shi ne alhakim wato ya rufe wannan ayar da al'aziz da alhakim saboda ya nuna maka wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi to ya cancanci a shiryar da shi wanda ka gan shi da ni'ima ta musulunci ka gan shi da ni'ima ta aiki na gari lalle ahalun lahu ya cancanci wannan kin ni'ima ɗin wanda ka gan shi Allah tabaraka wa ta'ala bai shiryar da shi ba ya bar shi cikin kwari na jahilci ya bar shi cikin kwari na shirka to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya kasance saboda Allah wato baya zuba fadlar shi face dai a gurin da ta dace saboda ba ni'ima mafi girma wanda Allah ta'ala zai yi wa bawa kabar ni'ima ta musulunci mun gane da kyau to idan ga Allah tabaraka wa ta'ala bai yi wa bawa wannan ni'imar ba to lalle wannan gurbin wannan bawa din ba gurbin a zuba wannan ni'imar ba ce saboda alhakim ne Allah alhakim shine allazi la yadau shay'an illa fi mahallihin la'iq wanda baya ajiya komai face dai a gurin da ya dace ni'imarsa wannan fadlullahi ce yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim tabarwarsa da batarwashi da jarrabawarsa wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana ne bi adali da adalcinsa shi yasa cikin wani daga cikin mu'tazilawa ya kalubalanci wani daga cikin manya-manyan malaman sunna yake ce mai to idan har shiriya da bata Allah ne yake a hannun Allah take to menene idan Allah ya kaddara ni batacce ne kuma zai azabtar da ni ta dalilin abin da shine ya kaddara idan haka ai ya zalunce ni ya cutar da ni yace to tambaya kake ko ci idan har shiriya din idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka abin da kai ka cancanci a baka abin da naka ne dama lallai ya zalunce ka idan kuma abin da ba naka bane dama ya hana ka to wani zalunci ya maka abu ne ba naka ba sai ya zama to bai baka ba wani zalunci aka maka abin da kai kace naka ne aka hana maka shine zaka ce an zalunce ka wala yazlimu rabbuka ahada inna allaha la yazlimu mithqala ذرة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا من قال ده كيو وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد من قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وكلهم dukkanin bayi na Allah tabaraka wa ta'ala kowa da kowa cikin bayi na Allah ya taƙallabuna suna ta kai kawo ne suna ta jujjuyawa baina fi mashi'atihi a cikin mashi'ar ubangiji a cikin mashi'ar Allah a cikin san Allah maɗaukacin sarki baina fadlihi wa adlihi tsakankanin fadla ta Allah tabaraka wa ta'ala imma ya zamanto minal mutabina minal muslimin minal mu'minin minal muslimin wa adlihi da kuma adalci na Allah tabaraka wa ta'ala wato imma bawa ya zamanto cikin bayan Allah wanda suke muminai cikin bayan Allah wanda suke musulmai sai ya shiga kalkashin wanda Allah tabaraka wa ta'ala arada bihimul khaira wanda Allah ta'ala ya nufe su da alkhairi sai ya lullube su da rahamarsa sai ya zamanto ya katartar da su akan hanya wanda take mai kyakkiya imma ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala bai yi nufin shiryar da wannan bawa ba sai ya tabar da shi ya wulaƙantar da shi saboda wa man yuhinillahu famalahu min mukrim duk wanda Allah ta'ala ya wulaƙantar da shi ya watsa mai ƙasa ido ba wanda zai girmama shi duk wanda Allah ta'ala bai mai gamnakatar ba ta hanyar amsar shiriya ba wanda zai ba shi wannan shiriya din saboda a hannun Allah ta'ala ne take mun gane da kyau man yahdillahu fala wa man yudlil fala fala hadiya la gashi nan innal hamdalillah khutbatul haja sannan kuma ga ayoyi nan da dama wanda sun yi magana akan abin da ya shafi alhidaya da kuma al'ibla na'am wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad la radd li qada'i wa la mu'aqqiba li hukmi wa la ghaliba li amri amanna bi dhalika kulli wa ayqanna anna kullan min 'indi na'am wa huwa muta'alin 'anil adad Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka daga al'abdad kishiyoyi, Allah ta'ala ba shi da kishiya ballantana kishiyoyi. Idan aka ce al'abdad jam'i ne na abdiddu, abdidd shi ne kishiya, wanda zai zamanto shi ma yana da kai wani kaso, kamar yadda Allah ta'ala yake da wani kaso cikin bayi, shi ma yana halitta kamar yadda Allah ta'ala yake halitta. to Allah ta'ala ba shi da wato kishiya wajen halitta hakanan ba shi da halitta ba shi da kishiya wajen abin da ya shafi bauta kamar yadda shi kadai ne yake banta da halitta bayi ba wani wanda ya kama mai wajen halitta bayi to haka shi ya cancanci ibada daga wajen ubangijin bayi din ba wanda ya cancanci ibada daga wajen bayi sai shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta su shine muta'alim wato alimul ghaibi wash shahadatul kabir al muta'al mun gane da kyau Allah tabaaraka wa ta'ala ta'ala anil didd ba wani cikin bayinsa wanda zai zamanto yana da kai wani kaso na ibada wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya cancance ta shi kadai law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce a cikin sammai da ƙasai akwai waɗansu iyayen giji waɗanda suka cancanci bauta saboda su ma sun yi hoɓɓasa irin yadda Allah ta'ala ya halitta bayi lallai da an samu ta taɓurza da sammai da ƙasai ɗin duka sun ruguje sun baci mun gane da kyau idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun mun gane wal'andad sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka daga al'andad shi ne kine tamka wato al'andad yana zauwa da ma'anar al'adudad to amma saboda nan ya zo shi guda biyu da al'adudad da al'andad to za ka tabbatar da al'andad su ne kine wanda yake tamka matsil Allah ta'ala ba shi da tamka mun gane da kyau fala ta ji alulillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kishiyoyi tamkoki alhali kun san da cewa Allah ta'ala shi ne kaɗai ya cancanci bauta daga wajen bayansa ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu aw su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi inda Allah a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka mutu inna dhalika la'azim ثم قلت أي ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحديدة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce laifin da ya fi kowane laifi girma shine an ta ji'ala lillahi niddan ka sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kine ka sanya mai tamka alhali kuma Allah ta'ala shine ya halicce ka man mata wa huwa ya ja'alu lillahi niddan da halin nara dukkan wanda ya mutu tare da cewa yana sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala kishiya to zai shiga wutar حديث عبد الله بن مسعود وقلت انا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ga kuma hadisin Jabir ɗan Abdullahi wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi Jabir ɗan Abdullahi ya ce atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun fa qala ya rasulullahi mal mujibatani fa qala man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah wato ka sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala tamka wannan laifi ne mai girma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kore wa kansa kamar yadda yake cikin alkur'ani a gurare da dama cikin suratu al-ikhlas Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da haka qul huwallahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato Allah tabaraka wa ta'ala baya da kini baya da tamka cikin bayansa ba wani ɗaya wanda ya zama to tamka ne ga Allah tabaraka wa ta'ala la radda li qada'ihi ba wani wanda ya isa ya tayar da hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala yi ba wanda zai juyar da hukuncin da Allah ya ce shi bai yadda da hukuncin da Allah ya hukunta ba ba wani wanda zai tasa hukuncin Allah hukuncin Allah idan ya zartar da shi ya zartu ba wani wanda zai ce shi bai yadda da wannan hukuncin ba kuma ya tasa shi idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wato idan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi nufin zartar da wani lamari cikin al'amurra ya abin da yake fada kasance kuma wannan abin ya kasance ba wanda ya isa kuma yayi fartun wannan hukunci din ba wanda zai ce dan me Allah tabaaraka wa ta'ala yayi zamani haka don me Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayi haka don me Allah ta'ala ya saka da cikin kalan kaza na bayi ya ce bin yadda ba kuma sai an sake ba zai yi ba yanda Allah ta'ala dinnan ya hukunta haka Allah ta'ala hukunta duniya ta kasance fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalala huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wato haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya hukunta cewa lalle ne za a samu mutanen kirki kuma za a samu kishiyarsa ya hukunta cewa za a samu 'yan aljanna za a samu 'yan wuta shi yasa wannan gida na duniya haka Allah ta'ala ya kaddara wannan kaddara ce wanda take ba shar'iyya ba mashiya ce wanda take kauniya mun gane haka Allah ta'ala ya so duniya ta kasance an samu bangarori guda biyu kamar yadda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cikin bayinsa cikin mutanen kirki a samu al'agniya a samu alfukara kuma cikin bayinsa waɗanda suke fanɗararru haka na a samu al'agniya a samu alfukara mun gane da ke wannan ƙaddara wace ta amma dai musulunci allah baya bayar da musulunci face dai ga bayan shi wanda ya zaba mun gane da kyau wannan shine abin da zamu kula da shi duk wata ni'ima wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai baiwa bawa ni'ima ce wanda take mai sauki zai iya bayar da ita ga mumini da wanda ba mumini ba amma ni'imarsa wanda take mai girma wanda baya bayar da wannan kyauta face dai ga bayan shi wanda ya zaba shine musulunci mun gane kyau kamar yadda a cikin musulmai zaka samu masu ilimi haka cikin arnawa zaka sami masu ilimi wanda sun karanci abubuwa da dama kamar yadda cikin musulmai zaka samu al'aganiya haka cikin arnawa zaka sami al'aganiya kamar yadda cikin musulmai zaka samu masu karfi cikin aganiya cikin kuffar su ma zaka samu masu karfi to amma babbar ni'imar da Allah baya bayar da ita ga wanda bai so ba ga wanda bai yi nufin shiryar da shi ba shine musulunci mun gane da kyau wala mu'aqqiba li hukmihi sannan kuma ba wani wanda ya isa ya jinkirta hukunci na Allah mu'aqqib yana ɗaukar ma'anar mu'akhir ba wanda yake ba wanda yake jinkirta hukuncin da Allah ya kaddara ba wanda ya isa ya jinkirta hukuncin da Allah ya kaddara Allah ya kaddara wane ya rasu yau ba wanda zai ce a jinkirta su yau gobe saboda yau ranar kasuwa ce in aka rasu ba za a samu jama'a da yawa ta sutura ba abu ne sai ranar gobe talata ba wanda ya isa ya haka nan idan Allah ya kaddara abin sa yau zai kasance ko ba wanda zai ce a bari sai ba Allah in yanzu ya ce zai kasance ba wanda zai ce a bari sai nan da mun ce goma haka Allah ta'ala ce wallahu yahkum la mu'addiba li hukmihi Allah tabaraka wa ta'ala shine yake yin hukunci kuma ba wanda ya isa ya jinkirta wannan hukuncin da Allah ya kaddara fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da kai lokacin da za ta koma zuwa ga Allah idan lokacin komawar ta zuwa ga Allah ba yanda za a yi su yi jinkiri ko da gurgudan sa'a ɗaya kuma kamar yadda ba za su yi jinkirin sa'a ɗaya ba haka ba za su tafi ba kafin lokacin su yi kowa lokacinsa yake jira idan lokacinka bai yi ba ba za a amshe ba ba za a amshe maka bare ko da sakon ɗaya ya maka to sai an jira maka kayi wannan sakon ɗaya ba awa ɗaya ba ba kwana ɗaya ba ba sati ɗaya ba wata ɗaya ba shekara ɗaya ba ko sakon ɗaya ya maka saura sai kayi wannan sakon ɗin sannan za ka tafi to haka nan kuma idan lokacin tafiya yi kamar yadda ba a rage maka sakon ɗaya ba ba a rage maka awa ɗaya ba ba a rage maka kwana ɗaya ba ba a rage maka sati ba ba a rage maka wata ba ba a rage maka shekara ba to haka ba za a ƙara maka wannan ba iya nakan nan da aka kaddara ba shine yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ah sai kuma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa alamu aqiba li hukmi yana daga cikin ma'anarsa ba wanda zai bi dindindiyar Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda zai ci dindindiyar Allah kan hukuncin da yake yace dan me Allah yayi kaza shi ya tada wannan hukuncin yana da ja akai kowace shara akwai shara za a maka amma in ka gaba ta maka ba za ka iya daga wani guri ka tafi har a tafi wajen kotun koli wanda daga nan kuma ba ka da incin da za ka daga wannan hukunci to shi allah ta baraka wata ala idan ya yi hukunci ba wanda zai bibi wannan hukuncin ya ce dan ne aka yi kaza shi yana ganin a ciki akwai dannewa haƙƙin waɗansu da haka ya ɗaukaka shari'a da zuwa wani mun gane za a iya maka hukunci idan kana da ƙarfi a nan in jujuwa maka shari'a ka ga bata maka ba to tunda shi ma akwai sama nashi shikenan ka ce kai shari'ar nan bata baka yadda da ita ba zaka ɗaukaka ta zuwa ga wani ka kai ta har ka je kotun koli kana zuwa can kuma nan ne sidratul muntaha kolin ma ana canja su eh ana canja su in shugaban kasa ne Na.
sai canja ya sa wanda yake zai tafi akan ra'ayin shi to kun gani to amma shi Allah ta'ala ba za ka bai wannan ba idan Allah ya hukunta abu ba wanda ya isa ya ya ya ya ya ce dan me za a yi kaza Allah baya jin tsoron abin da zai biyo baya abin da ya hukunta wala ya khafu uqubaha Allah baya jin tsoron me zai biyo baya idan ya hukunta abu ko fa idza azamta fatawakkal ala Allah ko kai dan adam idan ka daura aniya zaka aikata abu to fatawakkal ala Allah to kuma shi Allah ya hukunta abu kuma ya ce yana jin tsoron abin da zai biyo baya baya jin tsoron abin da zai biyo baya
na kotun koli wanda za su hukunta suna jin tsoron wanda ya yi Ye, suna jin tsoron to ai in aka- in suka hukunta aka ce ba a yadda ba ai a biya biyo ba kenan da Allah kuma su ya zama to wata shari'ar da su za a yi ko a canja Eh, ko a canza su daga baki dai ba to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala baya jin tsoron wannan la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab ba wanda zai jinkirtar da hukunci na Allah idan lokacin afkuwar wannan hukuncin yayi hakanan kuma ba wanda zai ce dan me Allah ta'ala ya aikata kaza kaza ya kamata ya aikata Allah ta'ala shine mai gaugawar hisabi wala ghaliba li amri sannan kuma ba wani wanda yake da galaba game da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine al-qahhar shine al-ghalib wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nas la ya'lamun Allah tabaraka wa ta'ala shine mai galaba akan al'amuransa wato duk wanda ya kasance tare da Allah to shi yake yin galaba amma wanda yake ba tare da Allah ba ba zai yi galaba ba innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli dan haka duk wanda yake tare da Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa duk wanda yake tare da shi Allah ce la aghlibanna ana wa rusuli ni da manzannaina mu za mu nasara ni da jakaduna mu za mu nasara innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahum laghalibun wato sojojinmu su ne masu samun nasara a duk yanda aka bara aka faɗo lokacin da shirakal yake tambayar abu sufiyan abu sufiyan kafin ya musulunta ne ya ce halƙatar tumu wulutu na'am ƙala fa kaifa kana qitalukum iyyah wulutu alharbu bainana wa bainahu sijal yanalu minna wa nanalu minhu to lokacin da shi hirakal ya tashi ba shi amsa ya ce to wa kazalika la anbiya'u tubtala thumma takunu lahum al'aqiba haka annabawa suke Allah ta'ala zai jarrabe su ya hada su da abokana adawa wani lokacin nasara ta kasance a hannun su bayin na Allah na gari wani lokacin ta kasance a hannun bayin Allah fandararru haka ne watilkal ayyamu dawiluha bainan nas amma dai abin da yake karshe ta kunu lahum al'aqiba wal aqibatu lil muttaqin mun gane da kyau aman amanna bi zalika kullihi malam yace mun yi imani mun gaskata bi zalika da waɗannan abubuwan kullihi ga baki ɗayansa mun gaskata da cewa Allah ta'ala shine ya halitta halittu sannan kuma da iliminsa duk abin da yake gudana a cikin halittu din cike yake da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya san shi ciki da bai jumlatan wa tafsilan sannan kuma Allah ta'ala shi ne ya kaddara duk abubuwan da yake wakana a cikin halittun shi haka Allah ta'ala ya so ya kasance ba wani al'amari da zaka ce ya zo wa Allah kicibus sai da abin ya afku Allah ce to bar shi ke nima in yadda abin ya kasance ba wani abin da zai zama to al'amuru urfin a Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da kaga ya gudana cikin bayansa haka Allah ya kaddara abin da Allah ya so ya kaddaru yau ya afku yau to duk yanda aka yi ka janye afkuwar wannan abu sai ya afku saboda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun sannan kuma mun yi imani da cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala da alhidaya da abdalal duka a hannunsa take shine yake shiryarwa shine yake batarwa kuma wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi kamar yadda wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya ɗaukaka daga dukkan kishiyoyi da kine da sauransu kamar yadda dai abubuwan da ya zana a ba shi ne ce amanna bi zalika kulli mun yi imani da waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu wa aiƙonna sannan kuma mun tabbatar mun tabbatar tabbatarwa wanda take ba shakka a kanta al-yaqin ba shakka ko kaɗan a ciki mun tabbatar da cewa anna kullan min indihi haƙiƙa dukkan waɗannan abubuwan suna gangarowa ne daga wajen Allah mun tabbatar da cewa abubuwan da suke faruwa a cikin bayin Allah haka Allah ta'ala so su faru ba wani abu wanda zai faru a cikin bayin Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai so wannan abin ya faru kamar yadda abin ya faru ba sannan ko mun tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ɗaya ɗayan sarki la sharika lahu baya da abokin tarayya cikin mulkinsa ya kaɗaita da mulki shine mai zuzzurfin mulki cikin sammai da kasai da abin da yake cikinsu da abin da yake tsakankaninsu sannan kuma mun tabbatar da cewa allah tabaraka wa ta'ala shine ya cancanci ibada daga wajen bayinsa sannan kuma shine ya halitta bayi ba wani wanda ya dafa mai cikin halitta bayi ba wanda ya dafa mai cikin halitta sammai bakwai ko cikin halitta ƙasai ko ina cikin komai inda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kaɗaita da halitta shi sannan kuma shi ya kaɗaita da cancantar ibada daga wajen bayinsa wato waɗannan abubuwan dukkanin su min imani da cewa anna kullum min indihi dukkanin abubuwan nan suna gangarowa ne daga wajen shi wato wannan yana daga cikin abubuwan da za mu ga wajen kyawun littafin nan duk idan ya kawo gaba wanda kuma wata magana ce zai sake sai kaga cewa ya tabbatar da amanna kaza kaza kaza kaza saboda ya zamanto an rufe wannan faji din an shiga wata faji din wata aqida mun gane da kyau saboda yace amanna bizalika kulli wa yaqanna anna kullam inda saboda kuma zai tabbatar maka da bangaren jadabin ma'aiki ne da shiga mun gane da kyau saboda wannan in ka kudirce shi a bangaren Allah tabaraka wa ta'ala to manzanka wanda aka turo shi zuwa gare ka yana da kai waɗansu haƙoƙi wanda ya kamata ka san shi ka san waɗannan haƙoƙin saboda ka kiyaye kada ka ba shi matsayin da matsayin Allah ne sannan kuma kada ka ajiye shi cikin irin awa mutane sai ya zama to shi ma akwai waɗansu haƙoƙi nashi wanda ya kamata a ce ka kiyaye mishi to yana ga karatu na gaba za mu tashi da kan wa inna muhammadin abdul mustafa sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik